bayan sani yawa shi duk ubangiji shi ubangiji ba mai zalunci ba ne ubangiji baya zalunci ga halittarsa saboda haka idan ya idan ya sa idan ubangiji ya ya azabta ya azabta wanda daga cikin bayansa wannan adalci ne ga ubangiji yawa adalci yayi na'am Allah bi mu da rahmaniyarsa na'am wallahu gafurun li awliyaihi ubangiji mai gafara ne ga masoyansa rahimu kuma mai jin kai ne da ahal da'atihi ga ma'abuta da'arsa Allah sanya mu cikin su na'am
ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba amwalakum mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladina amanu la ta'kular riba ad'afan mudha'afa ya ku wanda kuka yi imani kada ku dinga cin riba ad'afan mudha'afa rubanye wanda yake abin rubanyawa shine yace bi alifin wa duniha yazo da alif yazo kuma babu alin babu alif din ad'afan mudha'afa ko mudha'afa bi an ta zidu filmali inda hululul ajali wato akhirar talaba shi ne ku dinga yin daɗi a cikin dukiya yayin da ajalin karɓar ya zo sannan kuma sai ku jinkirta karɓar shi ne riba abinda suke yi kenan a cikin jahiliya idan ka ba mutum bashi wato lokacin da za ka karɓi bashin ya zo ya zo to shi lokacin karɓar bashin ya zo to shi kenan ko ya zo babu kuɗi ko ya nemi hanzari sai ka ce to shi kenan zan ƙara ma lokaci to amma kuma za a ƙara ma wani kuɗi a ciki yawwa in ya baka kamar misali naira ɗari ne ko dubu ɗaya kuma yanzu yau ne aka za a karɓa to shi kenan yanzu sun zama dubu ɗaya da ɗari biyu amma na ƙara ma wata ɗaya ka je babu komai kaga interest kenan kuɗin ruwa kenan to riba ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana muminai gabarin cin riba shi sacin yake faɗa a cikin bakara yake cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina fa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin minallahi wa rasulihi yawa shi sa shi abubuwa kwaya biyu idan mutum yana yin su to yaƙi yake nema yi da Allah ka san ku yin yaƙi da Allah mutum ba zai kai ba da cin riba ubangiji ya ambata a cikin alkur'ani duk wanda yake cin riba to kamar yana sanarwa ne zai yaƙi da Allah ka gani fa azanu da harbin min Allah wa rasuli zai yaƙi da Allah kuma zai yaƙi ga janabi da na shugaba sallallahu alaihi wasallama kaga mutum ba zai kai ba bayan wannan nabi kuma sai yaƙi da waliyan Allah shi ma yaƙi da waliyan Allah wannan ummatin duk wanda yake yaƙi da bayan Allah masoya Allah waliyan Allah mumine kake yaƙi da su to shi ma wannan yaƙi da Allah ne saboda yana faɗa a cikin hadisi ingantacce yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi haka yazo daga shugaba sallallahu alaihi wasallama hadisin qudsi cewa Allah yana cewa duk wanda yake gaba da masoyina to yana sanarwa ne wato yana sanarwa ne kamar zai yaƙi da Allah shi yasa mu kiyayi tsirban nan mu kiyayi ruban nan mu kiyayi kuma yaƙi da bayan Allah taɓa muminai waliyan Allah mutum ya kiyayi wannan akwai hatsari a ciki na'am wattaqullaha ku ji shayin ubangiji la'allakum tuflihuna ku tabbacewa ku fara bauta tafuzuna sai ku rabauta na'am
واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين كجشا يموتنا أعدت ود أكا تانديت للكافرين كافري أن تانديت ندن كافري an tu'addabu biha an tu'addabu biha da azabta su a cikin wutar saboda haka Allah ya tsare mu yawa su ita wuta kafiri ake sanyawa a ciki amma wanda yake mumini musulmi to ko ya shiga wutar zai fito yawwa in dai har ka tafi da la ilaha illallah to mutum ba zai dawoma a cikin wuta ba saboda hadisin buhari hadisin sayyidina anas shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya kharju minan nar man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi wazn sha'iratin min khairin wa ya kharju minan nar man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi wazn burratin min khairin ko mutum ya shiga wuta in dai ya taɓa faɗan la ilaha illallah ya zama a zuciyarsa akwai ko da ƙwayar zarra ne na alkhairi wani lafazin min imanu ya zama a zuciyarsa ko da akwai kamar ƙwayar zarra ne na imani to zai fita daga cikin wuta yawwa to shi yasa kaga wato sai mu ta la ilaha illallah domin la ilaha illallah kariya ce gabarun wuta yawwa tana kare mutum gabarun wuta na'am
وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون waɗi Allah wa rasula ku ba Allah da manzan Allah la'allakum turhamuna cewa ku aji kanku ai muku rahama na'am سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين wasari'u ila magfiratin min rabbikum shine malam yace biwawin wadunaha ya zo da wawu kuma ya zo babu wawu anan ruwayan mutawarshu kaga sari'u ila magfiratin a ruwayar hafsu kuma wasari'u ila magfiratin yawa wasari'u ku yi gaggawa ila magfiratin min rabbikum zuwa gafara daga ubangijinku ma'ana abin da zai janyo muku samun gafara daga ubangijinku ku yi gaggawa zuwa ga wannan ayyuka duk ayyukan da za su janyo muku ne samun gafara daga ubangijinku wajen natin da kuma aljanna abubuwan da su kai ku ga aljanna shine gidan rahama arduha wan arduha samawati wal ard wadda fadin aljanna kamar fadin sammai da kasai ne aika ardihima kamar fadin sammai da kasai lau wato wasalat ihdahuma bil uhura da ɗayan su za ta haɗu da ɗaya wal ardu abinda ake cewa al ardu as-sa'atu ma'ana fadin abu yalwa uiddat wadda ita aljannan nan aka tanade ta lil muttaqin Allah ga masu tsoron ubangiji yawwa bi amali tsa'ati ta hanyar aikata tsa'a abubuwa na alkhairi wa tarkil ma'asi da kuma barin sabo na'am
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين wallazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wa'annan da suke ciyarwa fi da'atillahi a cikin da'ar Allah fis sarra'i a cikin lokacin yalwa cikin lokacin raha'u ma'ana lokacin yalwa wad dharra'i da kuma lokacin tsanani lokacin da ake cikin tsanani suke ciyarwa wal kaziminal gaiza da masu haɗiye fushi alkafi ne an imba'ihi ma'al ƙudarati wanda wato suke isuwa gabarin zartar da fushi ga gasu suna da iko amma kuma sai ga sun- wato wa- wato sun haɗe fushin nasu wal'ati na anin nasi da kuma masu yi wa mutane rangwame afuwa mimman zalamahun ga wanda ya zalunce su awu tariki na uqubatahum ko kuma a'a an zalunce su din amma kuma sai su bar yin uba ga suna da ikon da za su rama amma sai su bari wallahu Allah yuhibbul muhsinina yana son waɗanda suke masu kyautatawa bi hadhihi alfa'ali ga waɗannan ayyuka ayyusibuhum ma'ana ubangiji zai saka musu dan haka ita wato wato shine aka ce akwai lokacin da wato Ali Zainul Abidina jikan Sidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata rana yana yin alola shikenan akwai wata baiwarsa tana zubo min ruwa yana yin alola shikenan sai ta fado masa da butar a kansa har fus- wato butar ta dan taba fuskarsa kamar ta fasa masa wani bangare haka a jikin fuskar- fus- fuskarsa an ce ya kamo ta da niyyar zai mata hukunci shi kenan sai ta ce masa wal kazimin al gaiza da masu haɗiye fushi sai ya ce ka zamta gaizi na haɗiye fushin sai ta ce wal'afi na anin nasi da masu yi wa mutane rangwami sai ya ce a fauta anki ne miki afuwa sai ta ce wallawi hibbul muhsinina Allah sun yana son Allah yana son masu kyautatawa sai ya ce ki je na yan taki saboda Allah ka ji jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawwa to haka haka irin wayannan ɗabi'un manya-manya su mutum yake siffantuwa da su wato a ce masa ahalus sunnati irin waɗannan ɗabi'un masu nauyin afuwa ga mutane a taɓa ka a ga juriya a taɓa ka kai adal a taɓa ka kai alkhairi ko kuma ciyarwa Allah zai yin tukula fi sarra'i ciyarwa ba da alkhairi tausayawa halittar Allah da yin afuwa ga mutane da kuma kyautatawa al'ummar shugaba sallallahu alaihi wasallama da juriya da haƙuri wannan shi ake siffantuwa da su sai ka zama ahalus sunnati amma ba an taɓa ka kana fushi kana niwaye da za a taɓa ni ni za a yi haka mu za a yi haka an taɓa ka ka wa mutane afuwa sannan kuma ka tara dukiya ka ƙi taimakawa bayan Allah kuma ka dinga kiran kanka ahalus sunnati a kai ma baka biyo layin ba shi ne aka ce akwai saidina hassan don saida fatima an ce wani mutum shi ma ya taɓa zuwa gurin sai zo zai jarraba shi sai ya haɗe na ta yi min yana gagga masa maganganu wanda ba su kamata ba amma sai na hassan kawai yana murmushi yana kallonsa sai wani mutum yake cewa a'a wallahi inda ni wannan mutumin ya zaga so ɗaya wallahi ni ku sai na gagga min magana na zage shi so ɗari sai sai na san yace ka gani kuwa ko da su ɗiyin aka taɓa ni to ni kuma wato ba zan iya rama ba an ce shi wannan mutumin sai yace kai yace na shaida kai jikan annabi ne yace lalle kana kan ɗabi'u na manzon Allah yawa kuma in mun duba za ga haka za ga shugabannin mu suna yi yawa abinda za su dinga yi kenan don mun ga irin wannan ɗabi'un a gurin shehunmu shehu Aliyu Harazmi su ake cewa sunna mun gani ana da ikon da za a rama din amma kuma a yi afuwa a yi alkhairi akwai bawan allah da ya shigo nan wajen a nan nan wajen ya same shi yana tare da ma'aikacin san ganin ka nake mu keɓi da suka keɓe da shehi ba abin da ya dinga yi in ban da sarfa a shaf ya dinga zagi ga shehi amma shi abin da ya dinga ce masa dan allah ya a hankali kar jama'a na suna wajen su jika in suka jika ba za su kyale ka ba ni kuma ba na so su taɓa ka ba da ya gama ya gama wai yana cewa shi ya haukata mata da ya gama ya gama ya gama ya ci tunu annabi salati ya ci kuma duk abin da kai mun hagga Allah na ya fi ma bana so Allah ya kama ka yace dan Allah ka ga wani mu ma da muka ji shi mutumin ne zo yana faɗa karshe kuma alheri ya biyo baya aka shirga masa alheri gwababbun alheri wanda na ga muku nan za ku mamaki to haka ake irin waɗannan su ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a littafi manya-manyan ɗabi'u irin na shugaba a taɓa ka kai afuwa ka dinga murmushi ka yi alkhairi mutum ya hana ka ka bashi ya isa da zumunci ka kai ka sadar da zumuncinsa yawwa ya zo ci ma mutunci kana dariya kai kuma kai masa alkhairi wannan shine ɗabi'u irin na shugaba kakka cuci kowa kar kowa ya cuci saboda kai ya zama duk al'ummar annabi ya zama alheri ne yake fitowa daga gare ka zuwa gare su abinda ake so mutum ya zama kenan na'am to mu je wallan والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة da kuma wa'annan wa'anda idan suka aikata wani mummunan aiki shine yake zanban ƙabihan zunubi wanda yake mummunan zunubi kazzina kama alfahasha aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kawunansu bima dunahu da abin da bai kai alfahasha ba kalqublati kamar sun ba zakarullah sai su tuna da Allah ai wa idahu ma'ana sai su tuna narkon ubangiji suna sabawa Allah sai kuma su tuna su tuna ubangiji fastaghfaru li dhunubihim dan haka sai su dinga neman gafara gafara ubangiji akan zunubansu wa man yaghfiru dhunuba ai la yaghfiru dhunuba ba wanda yake gafarta zunubai illa Allah in ba Allah ba wa lam yusirru kuma basu dawwama ba alama fa'alu akan abin da suka aikata na zunubi bal aqala anhu bari dai sun cira ta gabarin zunubin lokacin zunubin suna fadawa cikin zunubin suka tuna Allah sai suka dina zunubin wahum ya'lamuna alhalin kuma su sun san abin nan da suka zo masa wato ma'asiyatun sun san cewa sabo ne shi yasa mutum ya yi zunubi ya aikata saban Allah ya dinga ganin wai daidai ne abin da Allah ya haramta kai kuma ka dinga ganin ai abin nan halak ne daidai ne ka yi wannan abin wanda ya haka kafirci ne saboda ya haramta abin ya halatta abin da Allah ya haramta wannan kafirci ne a ce sabo ka yi sabo ka dinga ganin daidai ne ai babu komai in ka yi sabo duk mai yin haka yake yayi kansa wallahi kuma zai haɗu da Allah wanda in ka fada cikin sabon kana fada to ka daina saban ka tafi tuba gurin ubangiji yawwa ai daman ya faɗa an nadama alama fata ko yawwa ya nadama akan abin da ya wuce kuma wani yato Allah ya kuda ya kuma niyyar ba zai koma cikin zunubin ba wa an ya turka al-ma'asi ya tafi sa'ati a kuma ya bar saban a lokacin a take bar saban amma kana sabo kana dariya kana ganin ai kai akan daidai kake to wannan mutum ya ya fada kofar kafirci duk mai yin haka ya rabu da musulunci abinda Allah ya haramta kai ka ce wai daidai ne a wannan bai yi ba babu wani a cikin halitta da zai ce waye yi saƙo daidai ne shi a kansa babu shi babu saboda haka mu dinga ciyayewa yawwa duk abin da Allah ya haramta to mutum kawai ya nisanci wannan abin babu wani ilimi da ya zo babu shi wani ilimi daga Allah ko da manzon Allah da zai sanya ka ka yi saɓa wa Allah wai ka ce wai daidai ne ko ka ce wai hijabi ne duk wanda yake haka ya kafarta da niyyar sako ne ka ce wai daidai ne halaka ne duk mai yin haka ya shiga kafirci saboda kuma dinga ciyayewa na'am ulaika ulaika أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين أولئك وإنهم وإن أكتفن تاتنن جزاؤهم ساكمكنسو مغفرة من ربهم شيني سامن غافرة دقا أبنججنسو وجنات تجري من تحتها الأنهار ga kuma aljannatai wanda ƙoramai ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinta halidi na fiha ai halin kasancewarsu ababen ƙaddara wa dawwama ne a cikin ita aljanna ai muƙaddari na alkulud ababen ƙaddara wa dawwama ne cikin aljanna iza da haluha idan sun shiga aljanna Allah sanya musu cikinsu wa ni'ma ajrul amilin yace madalla da sakamakon wanda suke masu aiki wannan ayyuka na tsa'ar Ubangiji ma dalla da sakamakon su wannan sakamakon na'am
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين na'am muje هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين wannan zula fi hazimatu uhudin ita kuma wannan aya ta sauka wato a cikin wato karayen yaƙi da aka samu ga sahabbai a cikin loka a cikin yaƙin uhudu ma'ana kamar ubangiji tabaraka wa ta'ala a nan wajen yana rarrashi ga shugaba sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa akan abin da ya sa- ya samu sahabbai na damuwa a cikin yakin wato a cikin yakin Uhud kamar ubangiji yana ce yana ce musu ne kaf ku damu eh kaf ku damu wannan ita ce daman al'adar abin da ya gabata na sauran al'ummatai idan sun saba wa Allah shine kaf ku damu shine yace qad khalat min qablakum sunanu wato al'adu al'adun ubangiji a cikin al'ummatai da suka gabata ta yadda ake halakar da su wato da kuma tumfike su da ubangiji yake yi saboda sassau- sababin saba wasu annabawansu ai ya gudana yawwa ta hanyar jinkirta musu da ake yi wajen halakar da su wannan karmabat ya gudana min qablikum a gabaninku fasiru ayyuhal mu'minuna dan haka ku mu'minu ku yi tafiya mana fil arda a cikin ƙasa fanzuru kaina kaifa kana aqibatul mukazzibina ku yi duba ku ga yaya ƙarshen waɗannan wanda suke masu ƙaryata ma'aika ya ƙarshen su yake kasancewa yawa kamar ana rarrashin sahabbai ne akan wannan eh shi saboda abin da ya- ya faru gare su a cikin sha'anin uhudu irin kakkashe sahabbai da ake da abubuwan da suka faru kamar ubangiji cewa su yi haƙuri wannan al'adar ubangiji ce ta hanyar waɗanda suka ƙaryata ma'aika ubangiji wajen halaka su ubangiji sai ya jinkirta musu sai kuma zuwa da lokacin da ƙarshen su ya zo kuma Allah ya tafiyar da su na'am hadha hadha alquran wannan alqur'ani bayanan linnasi wato me yin bayani ne ga mutane kullum ga baki ɗayan su wahudan kuma shiriya ne min dalalati daga bata wa mau'izatan kuma wa'azi ne gargadi ne lil muttaqina da wato ga wanda suka masu shayin ubangiji na'am ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين na'am muje إن يمسسكم يمسسكم قوم فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ita ma wannan ayar ita ma a cikinta ubangiji yana rarrashi ga shugaba ne sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabban shugaba sallallahu alaihi wasallama saboda bayan abin da ya faru a Uhud ya faru yaƙi ya dan nutsa wanda a wannan lokacin aka samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da mutum 70 da aka kashe don hatta a an sarawa kawai mutanen madina an kashe sun kai mutum saba'in banda wanda aka yi wa rauni a cikinsu irin su sayyidina hamza kamar yadda muka yi bayani jiya da ya shahada da sauran wato eh, da sauran manya-manyan sahabban shugaba sallallahu alaihi wasallama na'am to shine ubangi tabaraka wa ta'ala yake cewa wala yake cewa wala tahinu kada ku damu ma'ana kada ku yi rauni akan wato kisan kafirai wala ta hazanu kada ku damu alama a sabakun bi uhudin akan abin da ya same ku a uhudu wa an tumul a alauna ku ne masu rinjayi a kansu yawwa ma'ana ku ne algalibu na lahum masu rinjayi a kansu ku ne maɗaukaka a kansu bilgalabata alaihim ta hanyar rinjayi a kansu in kuntum muminina in dai kun zamo muminai haƙƙan da gaskiya wa jawabuhu jawabinsa wato dalla alaihi majmu'u ma qablahu abin da wata taron abin da yake gabaninsa shine yake nuni akan shi jawabin nasa ma'ana in dai har kun kasance ku muminai ne to kada ku yi rauni kuma kada ku damu a hakika an tumul alola ku ne masu rinjayi na'am in yamsas in yamsaskum qarhun idan miki ya same ku bi uhudin a uhudu faƙar masal ƙauma ƙarhun musuluhu ai miki kwatancinsa ya samu su kafiran bi badarin a badar idan irin wani tsanani na sha'anin miki da ciwuka da ya same ku da ya same ku ya same ku wato a nan uhudu to ai kwatancinsa wato da ciwo da tsanani ya samu su ma kafiran bi badarin a badar wa tilkal ayyamu wa'annan kwanuka nudawilaha ai nusrifaha muna jujjuya su bainan nasi ga mutane yawman li furqatin wa yawman li ukhra liyattaizu wata ranar ga wasu jama'ar wata ranar kuma ga wasu wannan diddan a wa'azantu ubangiji ya haka wato nan wajen alkur'ani alkur'ani mala kaga Allah ya ce su wa'annan kwanaki muna jujjuya su ne tsakanin mutane saboda haka yau za ka iya ganin kayi nasara gobe kuma ka ga wani gawaninka yau ka ga samu gare ka gobe kuma ka ga samu gawaninka idan za mu duba ayan nan to ayan nan kadai ta ishe ka ka iya zaman rayuwar duniya yanzu kadai ayan nan wa tilkal ayyamu nudawila bainan nasi ta isa ta nuna mana yadda za mu zo rayuwar duniya ta ci baki daya ka fahimci cewa ita rayuwar duniya batta da tabbas yau gare ka gobe ga waninka idan ka ganka cikin samu cikin wadata cikin lafiya wancan kuma cikin babu cikin rashin lafiya ba mamaki gobe shi kuma halin ka ya koma kansa kai kuma na na sai dawo kanka kaga ya kamata kai wa'azi ka ji tsoron Allah idan ka goni cikin halin sabo yana sabawa Allah ba wai zazzaginsa za ka yi ba yi masa addu'a sai ta iya yiwa abin ya canja gobe shi ya tuba kai kuma ka koma kan wannan abin wal iyazu billahi saboda ka duk halin da kanka da ka ganka in na alheri ne yi ta gode wa Allah kana taka tsantsan kana addu'a kana jin shayin ubangiji Allah zai iya karbi wannan abin in ma samu ka ganka a ciki yi taka tsantsan ji tsoron Allah idan wani tsanani ka ganka a ciki wato ka dinga sa rai ubangiji zai yayi ma saboda tilkal alyam nudawilaha bainan nas ubangiji yana jujjuya su tsakanin mutane anan kuma ba musulmi ba kafiri sai ka ganka yau cikin samu kafiri cikin tsanani gobe shi a bashi kai kuma a hana ka duk Allah yana iya canji yadda ya fa'alu ma ya sha'u yadda ya ga dama yake yi to abin da ya kamata kawai ka ji tsoron Allah yawa bi halin da ka tsinci kanka a ciki ka ji tsoron ubangiji a cikin wannan halin na'am wali alamul lahu allazina amanu domin kuma ubangiji ya bayyanar da wa'annan wanda suka yi imani ahalasu suka tsarkaka fi suka tsarkake fi imanihin a cikin imaninsu min gairihin daga waninsu wa yattakhidha minkum shuhada'a kuma ubangiji ya riƙi wato shahidai daga cikinku ayyu kurmuhum bi shahadati ya girmama su hanyar yin shahada wallahu Allah la yuhibbu zalimina baya san azzalimai alkafirina su ma kafirai saboda haka wannan abu da ya samu ya samu ya faru da sahabbai a cikin Uhudu ubangiji domin ya bayyana da wanda suke imani ne yawa da gosunsu kuma ya zama ubangiji ya girma wasu da shahada kaga a cikin ku ai wasu sun girmama da shahada irin sayyidina hamza da sauransu wanda har yau idan ka je uhudu kabarurukan su yana nan wajen su yana nan ana zuwa a ziyarce su yawwa in ka je an ce akwai za ga kabaruruka kan manya-manya kwaya biyu na farko an ce shine wajen sayyidina hamza ɗayan kuma shine rago sahabban gabaki ɗaya aka tattara su waje ɗaya suna nan a nan makuncinsu ana zuwa ana ziyartar su Allah ya kai mu zai mu ziyarci su Allah kuma ya saka musu da alkhairi na'am mu je
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون shine nan mala yake cewa ayyu aqibuhum ubangiji zai musu uba su azzalimai wa ma yanqimu bihi alaihim istidrajun abin irin ni'imar da ubangiji yake yi akan su kafare ta kuga kamar kafare sun samu nasara istidrajun wannan istidraji ne Allah yake musu talala Allah yake musu wala yumayyisu Allahu allazina amanu domin kuma ubangiji ya tsarkace wa'annan wanda suka yi imani yutahhiruhum yutahhiruhum ubangiji ya tsarkake su min zunubi daga zinubai bima yusibuhum da abin daga abin da yake samun su wayam haqa kafirina ubangiji kuma ya halakar da kafirai am hasibtum bari dai yanzu kuna zaton an tadkhulul jannata kuna zaton shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum ubangiji bai bayyanar da waɗanda suka yi jihadi daga cikinku ba suka yi ƙoƙari daga cikinku ba waya alamar sabirina kuma ubangiji wato bai bayyanar da waɗanda suke masu haƙuri fi shada'ida a cikin tsanance-tsanance ba na'am walakar kuntun taman naunar mauta ai haƙiƙa kun kasance kuna burin mutuwa min ƙabala an talƙauhu tun kafin ku haɗu da ita mutuwar haisu kultun bigiran da kuke cewa laita minna yauman ka yaumi badarin lina nalu ma nala shuhada'uhu suna cewa kai ina ma dai wato wani yini ma za mu samu wata rana kamar ranar badar domin muna mu sami irin abin da wanda suka shahada cikin badar mu ma a ce mun samu wannan shahadar to sai gashi kuma Allah ya kawo ku yace faqad ra'aytumuhu to haƙiƙa gashi kuna ganin sa shi sababin ai sababuhu alharbu sababin mutuwar shine wato sababinsa shine yakin wa antum tanzuruna alhalin ku kuna gani na'am
وما محمد sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين wannan aya kuma ta sau- ta sauka ne a cikin dai sha'anin uhudu Lo- lamma ushi'a annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kutila subhanallahi lokacin da aka yada aka yada jita-jita a cikin badar cewa wai shugaba sallallahu alaihi wasallama an same shi da komawa zuwa ga Allah haka a cikin uhudu aka yada wannan cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah kamar yadda na yi bayani jiya wanda har shi abu sufiyana ya zo yana shela yana tambaye shugaba yana cewa a fikun idan muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cikinku akwai shugaba yana faɗi sunan annabi a fikun ibnu abi quhafa shin a cikinku akwai ibnu abi quhafa a fikun ibnu al-khattabi a cikinku akwai ibnu al-khattabi sayyidina umar sai ya ce ai waɗannan gabaki ɗaya duk wai ma'ana sun kwanta dama subhanallah wanda sai na umar ya kasu ya kasu shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce la la tujibuhu kada ku amsa masa kada ku amsa masa can sai na umar ya kasa mallakar kansa sai sai shugaba sai kuma abu sufyan ya ci gaba ya dinga cewa ubalu hubal ya dinga kiran sunan gunki mazala sai ce ku amsa masa kun ga saboda an taba Allah nan kuma an taba Allah to nan kuma ba kyalewa ce ajibu yace to ya rasulullah me zamu ci yace Allahu a'la wa ajallu kace Allah shine mafi girma shine ajallu waya kuma wani ubal ubalu shine yace Abu Sufyan kuma cewa la uzza wa la uzza lakum ai mu wasu suna da bukin uzza ku kuma bakku da shi shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce to ai Allahu maulana mu Allah shine mujibincin mu mai taimakon ku mai taimakon mu ku kuma ba mai taimakon ku to anan yayin ne aka yatsa wannan jita jita to ana yatsa jita jitan nan to su kuma munafikai sun samu tayi sai suka dinga cewa sahabbai su munafikai to ai shikenan in ya zama kuma shi kenan shugaba sallallahu alaihi wasallama baya nan to kuma me kuke kuma akan addinin musulunci ai ko sai ku da'i zuwa kafirci munafikai kuma suka dinga fadar haka to shine ubangiji tabaraka wata'ala sai ya saukar da wannan ayar Allah ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qalb min qablihi ar-rusul yace ai shugaba sayyidina muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai zamo ba illa rasulun face wani babban manzo ne kada khalat min qablihi rusulu wa'anda ma'aika suka shuɗe gabaninsa Allah ya ce afa in mata yanzu aka ce shugaba sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga ubangijinsa au kutila ko kuma aka samu janabinsa ta hanyar da kisa ka gairihi kamar yadda aka samu wasu wasu wasunsa daga cikin annabawa irin su annabi Yahaya da sauransu in qalabtum yanzu za ku juya ala aqabikum akan digadiganku raja'atum ilal kufri za ku koma zuwa kan kafirci wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya akan diddigensa ma'ana yana cikin musulunci ya juya ya ban musulunci falam yudurra Allah shay'a ba zai cuta Allah da komai ba wa inna ma yudurru nafsahu dahil dai zai cuci kansa ne wa sayyidullahu shakirin kuma da sannan Allah zai sakawa wanda suke masu yaba wa ni'imarsa bis sabati ta hanyar tabbata akan imaninsu to haka wannan aya ta sauka a wannan lokacin da ce lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah wanda ya kasance a wannan lokacin sahabbai suka gigita suka shiga cikin hali saboda abin da ba taɓa ɗirsawa a cikin haɗurinsu ba wanda har sai da umar ɗan haɗari ya ɗauki takobi ya ce duk wanda ice shugaba sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga ubangiji ya bar wannan filin duniyar sai na umar ya ce sai na kashe shi ya ce munajati ya tafi da ubangijinsa irin yadda annabi musa shi ma yi wannan halin ya same shi ya tafi munajati zuwa ga allah wasu daga cikin sahabbai irin sidina usmanu su ga baki ɗaya faɗuwa suka saka kasa motsi tsaki jika suka shiga hali to an ce a wannan lokacin shi sidina abubakar siddiq baya nan yana can wata unguwa a wali an ce da sai ya dawo sai zuwa samu wannan abin da ya faru an ce yana zuwa ya zo ya ga sahabbai cikin wannan halin da suke ciki bai tsaya ko ina ba sai shige ɗakin sai da aisha inda shugaba sallallahu sallama yake ya je tarar da shugaba sallallahu sallama cikin kamalarsa cikin kyawunsa cikin martabarsa cikin darajarsa ya buɗe fuskar shugaba sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci idanuwan shugaba ya ce ɗifta hayyan wa mayyitan ya rasulallah ya ce ya rasulallahi ka tsarkaka a lokacin kana tare da mu a nan duniya bayan ka koma ma zuwa ga Allah ya rasulallahi ka tsarkaka to an ce daga nan ne sai da na abubakar sai ya fito ya zo ya samu sahabbai suna cikin halin jijita shi sa ba za a sami irin sai abubakar ba a yayin da al'umma ta jijita ta jijice shi Allah ya bashi wani irin sabaki da ya fito sai kuma duk sai aka yi kansa sai ya hudu ba saboda haka a cikin hudubar yake cewa man kana ya abudu sayyadana muhammadan fa inna sayyadana muhammadan qad mata wa man kana ya abudu laha fa inna allaha hayyun la yamutu sai ya ce duk wanda yake ya zama bautarsa shugaba yake yi wa to shugaban mu sallallahu alaihi wasallama ya koma zuwa ga Allah wanda kuma ya zama Allah yake bauta ba to Allah farayayye ne Allah baya mutuwa to da ya faɗa haka sai karanta wannan ayar wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falay yudurra Allah shay'a wa sayyidullahu shakir yana karanta wannan ayar ai sahabbai suka ji uwa ma ba su taba jin ayar ba sai kuma suka dinga karanta ta sai kuma hankalinsu ya fara dawowa jikinsu shi yasa shehu musho ibrahim yake cewa da ya kawo wannan isa shehu yake cewa babu al'arifin billahi kamar sayyidina abubakar babu masanin allah irin sayyidina abubakar ta nan za ka fahimci cewa babu wani arifi wanda ya san allah a cikin al'umman nan irin sayyidina abubakar irin wannan abin da ya faɗa da kuma irin sabatin da Allah ya ba shi kai ka san cewa babu irinsa wajen sanin Allah na'am wa ma kana li nafsin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi ismillahi kitaban muwattala wa man yurid thawaba dunya yutihi minha wa man yurid ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس baya tsiyuwa ga wata rai an ta muta ta mutu illa bi izinin lahi ai bi qaba'ihi sai da hukuncin ubangiji in dai kaga wata rai ta mutu to sai da hukuncin Allah dinnan ana rarrashin sahabban manzon Allah ne akan abin da ya faru a Uhud kitaban ai masdarun kataba Allah zalika mu'ajjalan ubangiji ya rubuta wannan mu'ajjalan abin sanyawa lokaci duk wata rai lokacin mutuwarta ubangiji ya rubuta shi mu'ajjalan abin sanyawa lokaci la ya taqaddamu wa la ya ta'akharu baya gabata baya jinkira jinkiri yadda Allah ya kaddara ma lokacin mutuwarka in yazo yana zuwa a wannan lokacin za a tafi to falima in hazantum to akan menene kuma shikenan za ku samu karaya wal hazimatu la tadfa'ul mauta ai ita karaya ba ta ije mutuwa wasabatu tabbata ma la yaqda'ul hayata baya yanke rayuwa wa man yurid bi amalihi sawabud dunya wanda yake nufin sakamakon duniya da aikin sa to nu'tihi minha za mu bashi minha daga gareta ai ma kusima lahu abinda aka raba gare shi wala hazlahu fil akhirati bashi da rabu a lahira wanda ya zamo aikin sa gabaki ɗaya shi yana nufin duniya duniya ne to shikenan wa man yurid sawabal akhirati amma wanda ya zamo da aikin sa sakamakon lahira yake nufi yana nufin Allah da shi Allah ya saka masa a lahira to nu'tihi minha za mu bashi za mu bashi za mu zo masa ita minha daga gare ta amin sawabi ha daga sakamakonta wa sanar da shakirina da sannu za wato za mu saka wa ashakirina masu yaba wa ubangiji ko masu godiya ga ubangiji na'am wa ka'an min nabiyyin qutil ma'ahu yusbinuna kathirun fama wahamu ma asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين shi mutum ya dinga son wasu abubuwa na duniya kamar wadata ko kuɗi da zai yi rayu da zai wato gyara rayuwarsa da shi wannan ba abu ne wanda yake abin zargi ba ba abin zargi ba ne abin da yake zargi shine ka sanya himmar ka gabaki ɗaya akan duniya shine can kaga yake addu'a yake cewa wala taj'alud dunya akbara hammina kada ka sanya duniya ta zama shine mafi girman wato himmanmu a ce himmar ka ta gabaki ɗaya ta tafi akan duniya to wannan ne ba a so ai can ya faɗa a cikin bakara rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana a duniya ana so a sami mai kyau duniya ta kyau a samu sutura a lahira ma a sami mai kyau saboda haka neman wato abin da za ka yi sutura da shi ga duniya wannan ba abu ne wanda yake mazamuni ba gashi nan ya faɗa wa uhura tushibbunaha nasrun min Allah wa fatahun qaribun ga kuma wata wadda kuke santa shine samun nasara samun ganima can kuma na cewa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda ganima suke so suna son ganima yawa saboda haka san mutum ya dinga son wani abu wanda zai gyara rayuwarsa wa ko abinda zai ciyar da iyalansa ko ya yi alkhairi wannan ba mazmumi ba ne a'a ka sanya duniya gabaki ɗaya komai naka duniya ita ce gabaki ɗayan ƙarshen abin da kake nema to wannan ne ba a so yawwa na sha faɗa nan wajen yawwa shehu radiyallahu ta'ala anu yana cewa farkon haɗuwarsa da shehu jibrima yace a lokacin duk addu'o'insa ita shi baya baya neman duniya addu'arsa abin da yake nema kawai Allah da manzon Allah da suka haɗu shehu jibrima yake ce masa yake cewa a'a yace ka dinga neman duniya Allah ya ma sutura ya baka ƴaƴa masu kirki ya ma arziki ya wadata ka ya hana ka bukatuwa gurin wani yace dukka dinga nema tun da ka zo duniya Allah ya baka baki ya baka hanci ya baka hannu ya ma sha'awa dole zaka bukata to sai kai ta neman addu'ar abin da zaka tafi da wannan abin ta hanyar da Allah ya yarda na'am wa ka'ayyin min nabiyin yace da yawa da yawa wato min nabiyin wani annabi kutila aka kashe shi au katala ko kuma yayi yaki a cikin wata qira'a kenan yawwa kutila aka kashe shi katala wato a cikin wata ruwayar wa ka'ay min nabiyin katala yayi yaki ma'ahu biyu na kasirun a tare da shi wannan annabi akwai sahabbansa wanda suke na Allah ahalillahi tarin jama'a da yawa fama wahanu amma ba su yi rauni ba lima asabahu saboda abin da ya same su fi sabilillahi a cikin ɗaukaka addinin Allah min jarahi na miki da ya same su wa qatala anbiya'ihim da kuma kashe annabawansu wa ashabihim da sahabbansu wa ma baqufu ba su yi rauni ba anil jihadi gabarin jihadi da duk abin da ya same su wa mastakaru kuma ba su kaskanta ba la'aduwihin ga makiyansu kama fa'altum kama yadda ku kuka yi shi na ƙila wutulan nabi sallallahu alaihi wasallama a yayin da aka yada jita-jita aka ce an samu janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga kisa wallahu Allah yuhibbu sabirina yana son masu dauriya alal bala'i akan bala'i aw yusibuhum ma'ana ubangiji yusibuhum zai saka musu to sahabbai sun ga aiki mala sun ga lamari mala Allah saka musu da alkhairi na'am
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا rabbi gane firlana zunubana wa israfana faɗinsu bai zamo ba yayin da aka wato kashe annabawansu face faɗinsu rabba na firlana ubangijinmu ka gafarta musu shi ne abin da suka dinga faɗa ubangiji ka gafarta mana zunubana zunubanmu wa israfana da kuma ƙetare iyakanmu fi amurina a cikin lamurukanmu izanan dan a sanar da da annama asabahum cewa abin da ya same su lisu ifilihim saboda mummunan aikin su ne wa hadman la anfusihim saboda kuma karya wato nafsin su ne wato kaga nan wajen kamar abin da ake nufi in kaga wani abu na wanda rai ba zai so ba ko na wani karaya ko na wani Allah jarre ka da wani abu na karaya to ka dinga ganin abin nan kai kanka ne ko saboda zunubin ka ne ka daɗa sun wa Allah yawwa in ka ga irin wannan ya sami ka ga cewa daga kanka ne yawwa wasa bit a ƙadamana Allah kuma ka tabbatar da digadiganmu bil kuwwati ta hanyar samun ƙarfi alal jihadi akan jihadi wansurna ka taimake ni ka taimake mu alal qaumil kafirina akan mutanen kafirai fa atahumullahu fa atahumullahu tawabat dunya ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا sai Ubangiji ya zo musu da sakamakonsu na nan duniya shine annasara shine Allah ya ba su nasara wal ganimata da kuma ganima wa husna sawabil akhira da kuma kyakkyawan sakamako na lahira ayul janna shine aljanna wa husnuhu can da yace wa husnu thawabil akhirah ma'ana mafificin sakamakon lahira at tafaddul fawqal istihqaqi shine a bawa mutum fifiko a bashi daraja sama da cancantarsa abinda ka cancanta a baka to ubangiji ya baka sama da haka wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son almusinina wanda suke masu kyautatawa alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آمين آمين الحمد لله الحمد لله السلام عليكم